إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون يوم عرفة يوم عظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة وهو يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس بالحج يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ويوم عرفة يوم استجابة الدعاء لما ثبت في سنن الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن فضائل يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام في يوم عرفة لما ثبت في سنن لما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج لما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب وصيام يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والباقية لما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وثبت في المعجم الكبير للطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين وثبت في المؤجم الأوسط للطبراني أيضا عن سعيد بن جبير يقول سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعدله بصوم سنتين أيها الإخوة الأعزاء الأضحية هي ما يذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى في أيام النهر بشرائط مخصوصة وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام والقول الراجح في حكمها أنها سنة مؤكدة وهو قول الجمهور واستدلوا بأدلة منها أولا ما ثبت في مصنف عبد الرزاق بسنده إلى أبي سريحة قال أبو سريحة رأيت عمر وأبا بكر وما يضحيان وثبت أيضا في المصنف ورواه البيهقي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال إني لأضأ الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليهم ويستحب للمسلم أن يأكل من ضحيته هو وأهله ويتصدق بشيء من ذلك لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وثبت في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ويستحب أيضا لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وبشرته شيء لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيء أيها الإخوة الأعزاء إن العيد مظهر من مظاهر العزة للمسلمين وفرصة لوحدة كلمتهم وإقبالهم على ربهم تبارك وتعالى نعم في العيد جانب الفرح والسرور وفيه جانب التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس ولكن كل ذلك في حدود الشر هكذا كان العيد عند الجيل الأول من الصحابة والتابعين ولكن شيئا فشيئا ظهرت بعض المنكرات في الأعياد التي غيرت قيمة العيد فحولته إلى مرتع من مراتع الفساد عند بعض الجهال وضعاف الإيمان وهذه بعض منكرات الأعياد التي ينبغي الحذر منها أولا التشبه بالكفار وهذا أمر ظاهر الوجود في ملابس الشباب والشابات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منه أخرجه أبو داود ثانيا تبرج النساء وخروجهن بالزينة قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما فذكر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ثالثا اختلاط النساء بالرجال رابعا الاحتفالات بالأغاني والمعازف وغيرها من المنكرات بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa sanin mu ne cewa har yanzu muna cikin kwanuka masu daraja kwanuka masu falala su ne goman farko na watan zulhisha wanda a satin da ya gabata mun kawo ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganu na magabata na kwarai waɗanda suke bayani kan falalar waɗannan kwanuka da irin ibadodin da ya kamata musulmi ya a cikin waɗannan kwanuka yana daga cikin kwanuka masu daraja a cikin waɗannan kwanuka da muke ciki goma farko na zulhijja ya yan uwa akwai ranar arfa ranar arfa rana ce mai daraja rana ce mai kima rana arfa rana ce wadda take da tarihi a gare mu mu al'umman musulmai rana arfa kusan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya takaice aikin haji ya nuna ba ma komi ne aikin haji ba sai arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa domin mi domin aikin haji ya riga ya zamanto wani jigo ne mai girma daga cikin ayyukan da ake awatarwa a cikin aikin haji ranar arfa ita ce ranar da Allah ya kira ta yawmul hajjil akbar ranar aikin haji babba kamar yadda aya alqur'ani ta ce wa adhanu min Allah wa rasulihi ila nas yawm alhajj akbar sai ya ce anna Allah bari'un min almushrikin wa rasulu to wannan hajjul alhajj yawm alhajj akbar shine ainihin rana arfa rana arfa ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya hi'yantar da bayi daga shiga wutar jahannama kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga ummuna aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani ne a duniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hi'yantar da bayi daga shiga wutar jahannama irin ranar arfa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle Allah subhanahu wa ta'ala yakan kusanto zuwa ga alhazzan da suke hilan arfa kusantowa ta rahama kusantowa ta agaji kusantowa ta taimako kusantowa ta karɓa addu'a sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura alfahari ga mala'iku Allah ya ce ma ara da haula waɗannan bayi nawa mi ya kawo su a wannan wuri mi suke nihi mi suka nufata ba abin da suke nihi ba abin da suke nufata illa bancin yarda Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kalli waɗannan alhazai da ke hilan arfa Allah yi magana da mala'iku, Allah ce waɗannan bayinawa a tauni shu'usan gubran min kulli fajjin amik sun zo mana gasar da jikinsu da dauɗa, jikinsu da ƙura, gashin kansu ba su caje shi ba, gasu nan sun zo mana da kowane sarƙaƙi na duniya, kowane loko na duniya, kowane lungu na duniya gasu sun zo, me ya tara su a nan wurin, ba komi ya tara su ba, sai dan jin tsoron azabata. da kwaɗayin rahamata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mala'iku duk da haka waɗanga bayin ba su ganna ba to ina in sun gani ba su ganna ba amma suna jin tsoron azabata ba su ganna ba amma suna kwaɗayin rahamata to ina in sun ganni to a wannan wuri ne Allah zai gaya ma mala'iku ku shaida ni Allah waɗanga mutanen dukkanin suna gafarta masu zanubansu wannan ita ce darajar da alhazanmu za su samu a ranar lahadi a arfa idan mutum ya je fi sabilillah ya je dan Allah kenan ya yan uwa ashe rana arfa rana ce mai daraja rana arfa rana ce mai kima rana arfa rana ce wadda Allah subhanahu wataala yake son maraya ta da ibada musamman addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a'i du'a'u yaumi arafa addu'ar da ta yi alheri addu'ar da ta yi zama karbabba a wajen Allah ita ce addu'ar da aka yi a ranar arfa dukkaninmu da muna da bukata ga Allah ko bukata ta duniya ko bukata ta lahira to idan Allah subhanahu wata'ala ya mana tsawon rayuwa domin ba mu da garanti ba mu da tabbas din duk da cewa ga mu nan muna dab da ganin yana arfa yau muna juma'a muna dab da shiga jajibirin rana arfa amma kash akwai wani daga cikin mu ba zai ganta ba wala Allah ni ne wala Allah kai ne ba mu sani ba muna lalabe cikin duhu ne fata ce muke yi da kwadayi da roƙo ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana tsawon rayuwa mu riski wannan rana idan muka riski wannan rana Allah ya sa muka ga rana arfa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da za kai ba addu'a da Allah ya karba ta yi alkhairi irin rana arfa kenan dukkanin mu muna da bukatu na alkhairi a rana arfa ka baje kolinka shi yasa malamai suka ce haramun ne a samu wani ya shiga tsakanin Allah da bayi shi a'a a kyala bawa kai tsaye tsakanin ya da Allah kawai ne mai katanga ka kyale mu tsakai kai tsaye tsakanin mu da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a yarda bai shiga tsakanin mu da Allah wajen roƙo Allah bukatun mu babu wani mahaluki da duniya kuma da ya halatta ya shiga tsakanin mu da Allah a kyale bayan Allah kai tsaye kowa ya baje matsalolin ya ka roƙi abin da kake bukata daga lokacin da za ka sahur in ka tashi da azumi har zuwa lokacin da za ka buɗe baki ka baje matsalolinka amma ya ƴan uwa wallahi duk abin da za mu buɗa na daudar duniya kan mu mance gidigam din shine mu roƙi aljanna mu roƙi Allah ya kare mu da shiga jahannama dan wani ɗin jahannamar aljannar shi sai daga baya sai ya gama yaran zaku yaran zaku yaran zaku sannan aljanna ta biyo baya wallahi duniya da abin da ke cikin sa duk shirme ne ni ke ga kuda balanta na roman kuda abin da yake gidigam din abin da yake shine ginshikin na rayuwa abin da yake shine jin daɗin rayuwar mu abin da yake shine nagartar mu shine gatar mu ya ƴan uwa wallahi a wannan rana ta arfa muna ce in na roki duniya su ɗari to in roki aljanna su dubu ɗari in na roƙi duniya sau ɗari in roƙi Allah ya kare ni daga shiga wutar jahannama sau dubu ɗari ma'ana dai mu roƙi bukatunmu na duniya da bukatunmu na lahira amma mu gabatar da bukatun lahira ɗan akan bukatun duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafificin abin da na faɗi rana arfa ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir idan Allah ya mana tsawon rayuwa maka riski rana arfa wagga addu'a ita ake ake son musulmi ita yawan wai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rana arfa ita ce addu'ar da nake kururutawa kuma ita ce addu'ar da duk annabawan da suka gabata suka yi ta yi rana arfa ashe addu'a ce mai daraja addu'a ce mai kima ya yan uwa yana daga cikin darajar rana arfa a rana arfa Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam a rana arfa Allah subhanahu wa ta'ala ya karba alkawali tsakanin mu da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yana nan cikin musnad Imam Ahmad hadisin Abdullahi ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya karba alkawali da ƴaƴan annabi Adam zura'a annabi Adam alaihi salam a rana arfa Allah ya hiddo duk zura annabi Adam da za ta zuwa tun daga ƴaƴan annabi Adam alaihi salam har mutumin da yake shine karshe aihuwa a duniya sai da Allah ya hiddo mu a gadan baya a tsatsu na annabi Adam alaihi salam manzo Allah ya ce fa nasarahum baina yadayhi kazzarri sai Allah ya tarare da ce mu Allah ya zube mu a gaban shi kazzarri kai ka ce tururuwa kai ka ce kiyashi kai ka ce kuda haka Allah subhanahu wataala ya zube mu a gaban shi sai Allah ya ce alastu bi rabbikum a ranar alfa muka ɗauki alkawari da Allah Allah ya ce shin wai ba ni ne Allah da ya kamata ku bauta ma ba muka ce kwarai kawai Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce qalu bala baki ɗayan musulman mu da kahiran mu muka ce kwarai kawai Allah kai ne kai kadai ka cancanci ibada shahidina wallahi Allah mun ji mun gani mun shaida Allah ya ce to an taqulu yawmal qiyamati ai Allah ta kulu yau malkiyamati ka a zo ranar tashi alkiyama ku ce mani inna kunna an haza ghafilin wallahi Allah subhanahu wataala mun shagala mun manta da kai kadai ya kamata a bauta mu Allah ya ce wannan ba uzuri ne da zan karba a gobe kiyama ba kenan ya ƴan uwa yana daga cikin daraja rana arfa a rana Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam a ranar muka karba alkawari tsakanin mu da Allah na za mu bauta ma Allah shi kadai ba za mu hada shi da kowa ba an so ga mutumin da yake bai samu zuwa aikin haji ba bai je rana arfa ba bai yi tsayuwa a arfa ba an so ya raye wata sunna ita ce ya tashi da azumin wannan rana yanzu gwamnatin saudiya ta sanar a ranar lahadi za a tsayuwa arfa to an so ga musulmi wanda yake kwaɗayin lada wanda yake da bukata zuwa ga Allah ya tashi da azumin wannan rana mutumin da yake ba alhaji ba duk da cewa malamai sun yi maganganu akwai hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an siyami arafa liman bi arafa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin arfa ga alhajin da yake hilan arfa to amma tsakanin da Allah wannan hadisin hadisi da'ifi ne bai inganta ba abin da ya inganta shine yana nan cikin Bukhari da Muslim hadisin Ummul Fadl bint al-Haris Ummul Fadl bint al-Haris tace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjin shi ta bankwana sai sahabbai suka yi sabani suka zo ga ummul fadl ana rikici ana sa'in sa ana maganganu wasu suka ce annabi na azumi a hilan arfa wasu kuma suka ce a'a annabi baya azumi ummul fadl tace sai naji suna ita rikici tsakankaninsu an samu kungiya guda biyu waɗanga sun ce annabi na azumi waɗanga suka ce annabi baya azumi ummul fadl kuma sai ta yi amfani da dabararsa ta mata sai ta nemo nono ta bada a kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta ga annabi yana azumi ko baya azumi ana kai ma annabi wannan nono sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan nono sai sahabbai suka gano ashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumi ba a ranar arfa to shine malamai suka yi bayani me ke hukuncin azumin alaji a hilan arfa yanzu alhazzamu da ke can kasa mai tsarki a ranar a gobe insha Allah za su taya su kwana mina sahiya na wayewa ranar lahadi za su tashi daga minas je hila arfa me ke hukuncin azumin su wasu malaman suka ce a'a ba a bukata alhajin da ke hilar arfa ya tashi da azumi domin me domin shi ranar arfa ran ne ranar aikin ranar sallah alhazrai shi ko bai halatta ayi azumi ranar sallah ba wasu malaman suka ce a'a saboda ranar arfa rana ce ta addu'a shi kuma alhaji a hilar arfa ana sanya nace da addu'a idan ya zamanto yana azumi kenan azumin zai sa mai kasala ba zai samu karfin ibada ba ba zai samu karhin addu'a ba shi yasa suka ce ainihin bai kamata ya azumi ba amma kuma ya tabbata matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha idan ta je a hila arfa tana azumi ga ta zo aikin haji kuma ga ta tana hila arfa amma tare da haka ummuna Aisha tana tashi da azumi wannan shine hujjar malaman da suka ce a'a mutumin da yake ainihin yana hila arfa idan yace za a yi azumi ba za mu hana yi wannan azumin ba suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai hana azumin ba annabi kwadaitarwa yi kwadaitarwa da annabi ya ka ayi azumin arfa shin wannan tana nihin da mutumin da bai sami zuwa arfa ba ko ku a'a tana nihin da wanda bai samu zuwa arfa ba da wanda ke hila arfa din suka ce amma kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai azumi ba a hila arfa wannan ke nuna ashe wancan bayanin da annabi ya kwadaitar da muka azumin arfa yana nuni akan cewa banda wanda ke hilan arfa amma da alaihi yayi azumi a hilan arfa ba za mu mai inkari ba kamar yadda al-Imam Ibn Abdul Bar ya faɗa a cikin littafin shi at-Tamhid ya ƴan uwa azumin ranar arfa falalar da za mu samu Allah zai kankare mana zunubai na shekara biyu shekarar da ta shuɗe da kuma shekara ta tafi kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Qatada cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumin ranar arfa ina kwaɗayi ga Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya kankare maka zunuban shekarar da ta shuɗe da kuma sabuwar shekara da za a shiga a wani hadisin cikin mu'jamut tabarani hadisin Sahal ibn Sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya azumin ranar arfa Allah zai kankare mai zunuban shekara biyu a jere wa'annan ne shekara biyu a jere ita ce ne shekarar da ta shuɗe da kuma wagga shekarar wadda za a shiga Abdullahi ibn Umar wani mutum ya tambaye shi dangane da falalar azumin arfa sai yake cewa kunna wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na adiluhu bi saumi sanatayn mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna kwatanta azumin rana arfa kadai kamar kai azumin shekara biyu kenan ya ƴan uwa abin da ya kamata a gare mu mu sani cewa wannan rana ta rana arfa rana ce da ake bukata kowane musulmi ya tashi da azumi in yi azumi in umarci iyallaina in umarci ƴaƴana ko da yara ƙanana ne idan ba zahir rana ba za su sha wahala ba ya halatta sunna ce ta magabata a saba masa da azumi ya zamanto mun tashi da wannan mu kan magata domin Allah subhanahu wataala zai ba mu wannan lada dukkanin mu a yau ko mun riga mun san mun yi dumu dumu da sabo duk jikin mu ya lalace mun yi tabo na saba Allah subhanahu wataala to gagara basa Allah subhanahu wataala zai bamu shekarar da ta shuɗe duk zunubi da ke da kai tsakaninka da Allah amma wai ba sharadi bane in kayi azumin dole Allah ya kankare ma zanuba a'a sai in Allah ya karba azumin kan mu yi tunani na yi azumin arfa dole Allah ya kankare mana zunubai na a'a inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina ibadan ma Allah yana karban masu jin tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah abinda Allah yake so mu aikata abinda Allah subhanahu wataala baya so mu nisanta in muka yi wannan ne Allah zai karbi ibadan mu to duk mutumin da Allah ya karbi azumin ya na ranar arfa darajar da zai samu da falalar da zai samu shine Allah subhanahu wataala zai kankare mai zunuban ya na shekara kaga ga shekara da ta shuɗe yanzu muna ƙarshen shekara ta kalandar musulunci muna wata na ainihin sha biyu da kuma sabuwar shekara da za a shiga shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai yanzu da talatin da takwas ita ce za mu shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan zunuban da ke da kai tsakaninka da Allah Allah ya yi kenan ya ƴan uwa kan mu yi wasa da wannan rana rana ce ainihi wadda ake bukata aikata alkhairi yana daga cikin ibadodin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana a cikin waɗannan kwanuka shine layya layya ita ce abin da musulmi ke yankawa dan neman kusanci ga Allah subhanahu wataala ba ana layya bane dan a ci nama a'a Allah bai damu da naman ba Allah bai damu da jinin ba a'a me yasa ka soke wannan dabbar taka ko ka yanka me yasa dan Allah kai kana da lada ba dan Allah kai ba baka da lada to galibi mukan kuskure sai mu ce wai a za mu layya dan kai ƴaƴan mu su tai makwabta su yi daukar ido za mu ƴaƴa in ta in ciyo bashi wai dan kai ƴaƴa na su tai makwabta kaga anan baka da lada ba dan Allah kai ba dan kaddiyanka su yi daukar ido a makwabta ba ni da lada a wajen Allah amma idan kai dan Allah da zuciya guda wannan nama wani abu ne wanda yake nafila wajibin lazumin farillar shine kai dan Allah idan ka riga ka yanka nama in kana so ma ka bada ya duka in kana so ka cinye ina ruwan shari'a amma abinda malamai suka ce kawai shi musulmi ba mutum bane ake so mai son kai shi shi yasa zaka dauka ka bayar amma malamai suka ce da ka hada naman duka ka cinye a gidanka baka ba kowa kuma baka yi laifi ba kenan shari'a ba wai tana kallon naman bane a me yasa kai layyar dan shi to ya ƴan uwa mu yi kokari mu yi ainihin abin da yake Allah yana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so layya bisa magana magana mafi inganci ta malamai ba wajibi ba ce sunna ce mu'akkada sunna ce mai karhi in kayi kana da lada in baka yi ba kuma baka da wani zunubi a wajen Allah ba wajibi bane ba malamai sun kawo hujja a nan shine maganar jamhurin malamai suka kawo hujja da dalilai kamar haka dalili na farko suka ce ya tabbata cikin musannaf Abdurrazzaq Abu Suraiha yake cewa na ga Abubakar da Umar ma'ana na yi zamani da khalifancin Abubakar irin yadda na yi zamani da khalifancin Umar sai na ga abubakar da umar ba su layya malamai suka ce kaudalayya wajibi ce ba abinda zai sa Umar da Abubakar su kiyin layya kuma ka san barishi zai sa Abubakar ya kiyin layya ba barishi zai sa Umar ya kiyin layya ba me yasa dan su nuna ma al'umman musulmai wai layya ba wajibi bace ba haka kuma dai musannaf Abdurrazzaq Abi Mas'ud yake cewa so da yawa yace inni la adha'ul adha wa inni la musir ina da halin in yi layya yace sai in kin layya sahaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace sai layya ta zo ina da halin in yi layya amma sai in kin layya yace me yasa na kiya dan kan makwabta na su ga wai layyan nan wajibi ce ma'ana shi yana da hali wanda za ya saya a dabban layya amma makwabtan shi ba su da halin da za su sayi yana iya raba ma makwabtan ya rago idan ya raba masu yau gobe wa zai raba musu in baya da rai yace da gangan dan makwabta na ba su yi layya ba yace ni ma ina da abin layya sai in kiya yace me yasa dan su gano ashe ba wajibi bace ba sunna ce to don haka ya in uwa sunna ita ce ainihin layya ba wajibi bace ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata shine Amir ibn Sharahbil ash-Sha'bi aka tambaye shi cewa wai mutum ne ya je ya ciyo bashi dan yayi layya me hukuncin ya yace a ce ina da hali in ƙi layya ya hiye man da a ce na je na ciyo bashi na yi layya ina da hali yace in ƙi layya na hisan haka da aje ba ni da hali in je in ɗauko bashi in yi layya kenan wannan me yake nunawa yana nuna har yanzu dai malamai ba su yarda ba ka ci bashi dan ka sai ragon layya ba ai raba shari'a ba ta yarda ba Allah bai dora maka ba wa ma ja'ala alaikum wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim babu tsanani a cikin addini idan shari'a ta ce dole sai ka yi layya ko ba ka da hali ko kana da hali idan shari'a ta ce ka ciyo bashi ka yi layya kenan shari'a ta dora ma abin da yake mai tsanani shi kuma shari'an nan sauki ne ga ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko da shari'a mai sauki kenan ya ƴan uwa bai halatta ba bai dace ba kuma ga musulmi ka dora ma kanka abin da Allah bai dora maka ba ka ciyo bashi dan ka yi layya abin da ya haka muni ka je ka amshi bashin banki kaga na farko dai kuɗi da ruwa za a ƙara ma kana daga cikin mutanen da annabi ya tsine ma albarka masu cin kuɗi da ruwa masu mu'amala da kuɗi da ruwa kuma sannan ka zo ka dora ma kanka abin da Allah bai dora maka maka ba kenan ya yan uwa magana ingantacciya a nan shine layya ba wajibi bace ba in kana da hali kai in baka da hali shari'a bata dora ma ba ko kana da hali ka ki laye baka da zunubi a wajen Allah subhanahu wataala kamar yanda ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da halin laye kuma suka kiya kuma ba su yi laye a wajen Allah subhanahu wataala ba abinda ake so ga musulmi game da dabbar layya idan ya zamanto ya yanka ta ka ci kuma iyalanka su ci kuma ka bayar domin Allah subhanahu wataala da ya kwadaitar da mu sai Allah ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir kaci kuma ka ciyar wannan shine abin da ya tabbata a hadisin Salama ibn al-Aqwa yana nan cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai a wata shekara cikin ku duk wanda ya layya to kai ya yarda a samu naman layya a gidan shi ya huce kwana uku idan ka yanka dabbar ka ta layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai to kar ku yarda naman nan naku na layya ya huce kwana uku haka kawai sahabbai suka yi a shekarar kowa da ya layya ma'ana idan ka yi layya wanga ya yanke rago biyar gidan shi kuma dai ina ga shi dai ba autan ya juju da ma juju bane balantana a gidan shi iya cinye rago biyar kenan me ya kamata yi dole sai ya hido yayi yayi sadaka inda annabi ya ce bai halatta ba naman layya kwana hiyar da kwana uku a gidanka sahabbai duk suka yi sadaka da nama ko da shekara ta kewaye suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fa'al kama fa'alna amal madi annabi bana ma irin baraza ai ka a aji bayan kwana uku annabi ya ce a'a ku ci kuma ku ciyar kuma in kuna so ku aji bara ma shekarar bara abin da ya sani shi ku aje naman dan an samu fari a Madina an samu yunwa shi yasa sai dai yaki da yunwa nace kowa ya hiddo naman da a taimaka ma talaka kaga wata dubara ta mulki da ainihin dabara ta tahiya da mutane ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan mutumin da yake zaya layya bai dace bai zaman to ya hidda gashin jikinya ko ya hidda akaiwa domin hadisin ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan an shiga goman farko na watan zulhijja kuma ɗayan ku yana da niyyar yin aiki ainihin layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya taba gashin jikinya kuma kai ya taba fatayya malamai suka ce fata yana da gaske ka taba akai haka amma in ka taba bisa ga kuskure ko bisa ga sani ko bisa ga mantuwa babu komi a kanka insha Allah ta'ala sannan ya ƴan uwa yana daga cikin abin da ya kamata mu lura Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana sallar idi ba dan komi ba dan a nuna al'umman musulmi al'umma ce mai izza al'umma ce mai dogaro da kanta Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana idi domin kan ma al'umman musulmai mu dinke mu zama tsintsiya ɗaya madarmin ki ɗaya dan ya zama to al'umman musulmai sun nuna farin ciki sun nuna ainihin jin daɗi a wannan rana da kuma nuna cewa ranar idi rana ce ta nishaɗi amma a bisa ga ma'auni da mataki na shari'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa ranar idi sun yi da'a ga Allah subhanahu wataala ranar idi sun yi abin da ake neman kusanci ga Allah shi yasa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa laysa al-eid liman labisa al-jadid innama al-eid liman khafa al-wa'id yace ba wai sallar idi ba ba mutumin da yayi idi ba shine mutumin da yasa kaya masu kyau shine mutumin da yasa sabon kaya ce a mutumin da yayi sallar idi shine mutumin da yaji tsoron Allah a ranar idi kenan ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ranar idi a ƙarshen zamani sai zamanto wasu waɗanda suke ɓata gari ko kuma wasu masu ƙaramcin imani ko kuma wasu daga cikin musulmai jahilai sai suka maida ta rana ce ta saba ma Allah wanda idan muka kalli rayuwar mu za mu ga abubuwa da yawa muke na saba ma Allah a ranar Idi na daga ciki irin yadda za mu ga samarin mu ƴan mata da samarin mu ƴan maza suna kamanceceniya da kahirai suna sa tuhahi irin na kahirai suna sa sutura ta kahirai komi da ɗabi'unsu da halayensu da ya za a yi su yi hidimar sallah bisa ga karantarwa ta kahirai wannan shari'a ta hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk mutumin da ya koyi da wasu mutane to yana tare da cikin yana cikin su yana da gaskiya ƴan uwa mata yadda irin yadda za mu ga mata sawa'un ƴan mata ne wani lokacin abin takaici da ban hauci matan aure zaka gan saman titunan mu sun fita tare da ado tare da kawa tare da turare tare da abubuwa waɗanda wannan hita ce wadda Allah ya ce ka a yi ta wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula hita wannan ta fitsara ta rashin mutunci irin wannan hitai ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma mata kasita ita ce shigar da annabi yace shiga yan wuta wanda manzo Allah yace wa nisaun kasiyatun ariyat da wasu mata waɗanda za su zo a ƙarshen duniya kasiyatun suna da tuhahi ariyatun amma zindir suke al-imam ibnu abdul bari yake cewa kasiyatun fil ismi amma ariyatun fil haqiqati a suna sun sa tuhahi amma a tsakani da Allah zindir suke domin tufahin bai rihe masa inda ya kamata ya rihe na ɗaya mace ba malmakon tufahin ya rihe wani abu sai ya zama to ƙara suranta jikinta yake ƙara ba da dama yake sako ne tufahin suke bayarwa tare ga maza su zanka kallanta suna sha'awarta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su ba shiga aljanna ba su ba jin kamshin aljanna ya ƴan uwa yana daga cikin hidindimu irin bil ainihin abubuwa da muke na saba Allah da saba ma ubangiji subhanahu wataala lokacin da muke hidindiman sallah shine irin yadda zaka ga cakuduwa da ake tsakanin 'yan mata da kuma samari 'yan maza kaga ko a wurare na shakatawa ko a wurare na wasanni ko a wurare na kaza a'a ko kuma samari da 'yan mata din su neman ma kansu wani wuri su je su keɓe su keɓantu su kadai a saba ma Allah a saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka kuskure ne yana daga cikin 'yan uwa irin yadda aka maida ainihin sallar din hidimar sallar din samari suka maida ta kamar wani abu ne na kaɗe-kaɗe da raye-raye yanzu samarin mu suna nan wasu din ranar sallah ranar ne za a kadewa wasu din daren sallah ranar za a kadewa wasu din a'a inda ma aka ci gaba a kasan mu kasan musulmi kasar da take da majority na musulmi sai kaga a'a wani fitsararren arni wani fitsararren dan wasa wai a kasar su bai isa yi wasa ba sai ya zo garin mu kuma ya amshi man kuɗi ya saka jirgi ya tafi shine halin da muke ciki shine halin da muke ciki a ƙasarsa idan yayi wasa ba zai samu kuɗi ba a ƙasarsa idan yayi wasa ba mai kallanya a ƙasarsa idan ya zo ya zabare zabaren ba wanda ya kalle an ɗauke shawara ki sakarai amma mu kuma ya zo ya gare mu musulmi muna da Allah muna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da alqur'ani muna da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ibada amma mu za ya zuwa wai ya cuce mu mu za ya zuwa a hidimar sallah ya bata mana ibada mu za ya zuwa ya bata samarin mu wannan duk abubuwa ne waɗanda yake ya kamata a ɗauki izina muna roƙo Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci